نعم
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقدادي فريد دهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو يساق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيهي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وعديدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والفعل في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله يومنا زمان قوم الشابيو أشكر ما هو na shehu umarul futi askanallahu min bahari ulumihi yana cewa bayan mun yi magana akan sayyaha na baya na sa'ad bin abdullahi tustari ya ce a falon rihilati rihilatun min alhawa ila al'aƙali wa min aljahali wato rihilatun min aljahali ila al'ilimi rihilatun min duniya ila al'ahirati rihilatun min al'istidati ila tabari min alhauli wal kuwaci rihilatun ila nafs min nafs ila taqawa رهلة من الأرض إلى السماء رهلة من الخلق إلى الله ya bayyana menene mafificin rahila to sai ya zo ce wa kala inda kauli ta'ala ubangiji ya faɗa falladina hajaru wa khuriju min diyarihim wa uzu fi sabili falladina hajaru wanda suka yi hijira wa khuruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu aka cutar da su fi sabili a tafarkina wato qutila bi mahabbatil fuqara'i wa mujalasatin wa tazanni bi zayhim لأن الفقر هو طريق الحق wato an kashe su bin mahabbatul fuqara'i saboda sun so fakirai saboda sun zauna da fakirai saboda sun yi ado irin na fakirai sai aka ce ma'anansa li'annal faqara don shi fakiri huwa tsariƙul haƙi shine hanya ta gaskiya shi ne hanyar gaskiya wato wasbir nafsuka ma allazi ne da una rabon bilgadati wal ashi yuriduna wa'annan su ake nufi duk saboda su ne duk Allah yake yin abubuwa a kansu sai aka ce ala taral mustafa salawatullahi alaihi baka ga manzo Allah bane lamma jalasa ma'ahum lokacin da manzo Allah ya zauna tare da su kalman shine almahayya mahayyakum wal mamatu mamatukum almahaya mahayakum rayuwan taku ce wal mamatu mamatukum mutuwar ma taku ce abin da ake nufi wa ƙarin inda ƙauli ta'ala wajen faɗin ubangiji da yake cewa wala tarkanu ilal lazina zalamu kar ku karkata zuwa ga zalimai fatamassukum nar sai wuta ta shafe ku ai la taktadu bil mara'in wal jahilina kar ku yi koyi da masu yin abu dan a gani kar ku yi koyi kuma da jahilai waƙurana usui da abokanan zama mutanen banza fatamasakun niranul bu'udi abin da ya shafe ku shine wutan nan ni nisanta gaban gaskiya wahubbul jahi da san alfarma wa ri'asati da son shugabanci wata lahaƙakum niranul bid'ati sai ku riski wutan nan na bid'a wa dalali da bata wannan na tabewa ne Allah yake yi waidan la taskunu ila nufusikum az-zalima kar ku natsu ku zauna cikin son zuciyanku nan azzalimatun zalima li jahaliha saboda jahilcinta da rashin sanin wane ne abin da ake nufi jahilcin shine mai hukukun lahi haƙƙin Allah da yake kai wanda suka karkata suka san Allah in mutum yana cikin duhun jahilci to wannan wannan bangaren ke dauka kawai qal kashani man lam yastahab bi hakimin duk wanda bai abokanta da hakimu ba au imaman ko wanda bai abokanta da limani a ilimi ba ya kunu batilan abadan har abada bacicci ne shi ne maganan manzala salil ulama'a wa haladal hukama wa sabal kurama da manzala yake magana idan baka yi abokanta da hakimai ba to baka yi abokanta da imamai ba imamu wanda ake faɗi ba liman na kan hanya ba za a shiga damuwa Allahu ta'ala ubangiji ya ce wala tarkanu ilal lazina zalamu kar ku karkata ku bi inda suka zalintar da kansu fata masa nar to wuta ita ce makomarku wato wuta ita za ta kama ku. Waƙala Sahlu bin Abdullahi Tustari Sahlu bin Abdullahi Tustari yana cewa, La ta tamadu fi dinikum illa sunniyun, kar ku yi dogaro cikin addininku sai ga sunni, bi ma'ana bayan an ce sunni ana nufin ba wanda yanzu suka kakaba kansu suka ce su ne ahalus sunna ba a yamilu na ilal haƙi abinda ake kira da sunni masaban sunna wato malamai sun ce abinda ya shafi masaba na sunni matafiya matafiya takwas ne suka haɗu suka yi sunni matafiya takwas ne akwai ƙura'u akwai muhaddisin akwai fuqaha'u akwai sufai mat zubi zubi ne gida takwas ne aka haɗu aka ce wa'innan su ne sunni to kuma su ba a lura kamar maganan baya ba a lura da a cikin faƙihai akwai masu suka mutanaɗi'una a cikin malaman usulu akwai wanda suke su ma suke da karkata a cikin sufaye akwai wanda suke to ba su ake nufi ba a asalin manufan abin da aka jingina wa rabbul izzati aka jingina wa manzalla to su ne ake kamawa a fitar daga cikin abubuwan yadda yake gudana malamai dai sun yi magana sosai sosai sai dai mutum bai ji ba ba za a iya hana shi ba zai yi abin da zai iya izalanta sahi fasna ama shita idan ka san ba za ka ji kunya ba ka aikata abin da ka so waƙala hamdun alƙasar hamdun alƙasar yake cewa la tusahibal asharara karka yi aboki da asharari fa inna zalika yin abokantaka da asharari ya hari muka suhbatul ahyari yana haramta maka ba za ka iya yin abokanta da zaɓaɓɓun bayan Allah ba. Wa ƙala Ali bin Musa Ridan, Ali bin Musa Ridan ya faɗa an abihi daga babansa an Jafar Sadiq, ƙala ya ce, La tarkanu ila nufusikum, kar ku karkata zuwa ga kawunanku fa inna ha zalimatun domin son zuciya zalunci ne kaga wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la marata bisuyi wa amma ma khafa maqama rabbihi wa naha nafsa ka gani anil hawa ita nafsu ga aikinta wa qala sahd ibn abdullah tustari Sa'adu bin Abdullahi Tustari yana cewa, La tujalis ahalil bidai, kar ku dinga zama da ma'abutan bidiya. Wannan, wala tarkanu ilal lazina zalam fata masakumun nar duk akan su ake magana. Wa ta'ala, Ubangiji ya ce, Ya yi wa lazina amanu. ya ku wanda ku imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ilaihi alwasilata ku nemi tsani zuwa ga Allah wato ibtagu ilaihi alwasila ku nemi tsanin da zai kai ku wajen Allah kala shehara radiyallahu ta'ala anhu shautu jane ce to ma'ana tsarin da zai kai ku wajen Allah wa na bihi yukhaz min hadhihi aya ana dauka ne daga wannan aya ala tariqi ahlul isharati sai ka ruba ahlul isharati me suke ma ishara wabtagu ilayhi lawasilati abin da ake nufi da wabtagu ku nema ilayhi zuwa ga Allah alwasilatu abin zai sadar da ku da Allah, allati la tanqadi'una biha an gairihi wanda ba za ta yanke ba wani mayanka da za ta yanke tsakaninka da Allah litasilu bihi dan ku sadu da shi to me abin da shehu jihar ce wala wasilatun a azamun minan nabi ba aikinka ba a'a wala wasilatun babu wani tsani a azamun minan nabi wanda ya kai annabi girma babu shi aikinka aizato ne aikinka me garantinka kai aikinka Allah ya karba aizato ne amma asalin annabi ba zato cikin lamarinsa gabaki daya eh wala wasilatun azam min annabi wala wasilatun ila annabi azam min salati alaihi babu babu wani wasila da yake annabi ba kuma wasila zuwa ga annabi da yafi salati kaga an nannade maka an ajiye maka ya rage maka ka yi fashin baki eh amma duk inda za ka juya ba wani aikin ka da za ka yi wannan aikin wanda ya kai wannan wasilan kama annabi domin ai Allah ya faɗa mana mannan lahu alaina bihi laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما ko min anfusikum ko min anfasakum mun turo muku annabi zaɓaɓɓe ko mun turo muku annabi daga cikinku to duk wayannan babu azamu wasilatun min rasulillahi babu wani wasila wadda ta kai wannan wa min jumlati ma yabtagi daga cikin jumla abin da ake bukata minal wasilati ilallahi ta'ala wanda wasila ce wanda za ta sada mutum zuwa ga Allah a shehul kamili shehi kamili wanda zai ja ka zuwa ga Allah fainahu wannan min a azamul wasa'ili lillahi ta'ala yana daga cikin mafi girman wasila zuwa ga Allah maɗaukaki. Walmar'u ma man ahabba mutum yana tare da abin da yake so, wa man ahabba ƙauman fahuwa ma'ahum, duk wanda ya so mutum yana tare da su. Rawal Bukhari wa Muslim an Anasin radiyallahu ta'ala anhu أن رجلا سأل النبي عن الساعة wani mutum ya tambayi manzala a riwayan Anas akan tashin kyama fa qala yace wa manzala mata sa'atu ya rasulullah wani lokaci ne ranar tashin kyama qala manzala ce wa ma adatta laha me ka tanada mata kake tambaya kala sai ce la shay'an ba wani abu illa ni uhibbullah wa rasulahu sai dai ina son Allah ina son manzo Allah fa kala sai ce innaka ma man ahbabta kana tare da abin da kake so kala nasun ana sai ce fa ma farina bi shay'i فما فري فما فرينا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بمي farin ciki da wani abin da yafi wannan farin ciki ba kasancewa fada manzo Allah innaka ma man ahbabta kana tare da abin da kake so sai ana sai ce fa ana huibun nabiyya Allah ka shaida na son annabi Muhammad kuma yadda muke son su Anas muna son annabi ya ce wa ababakarin wa umara muna son abubakar muna son umaru wa arju an akuna ma'auhum bihu bi iyahum ina ƙaunan mu zamo soyayyar tamu ta yi daidai da abin da za mu samu tare da cikin wannan soyayya wa illam amal amalahum ko da ba mu yi aiki irin nasu ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce yushar limaru ala dini khalilihi ana tada mutum ne akan addinin khalilihi abokinsa fada yanzu ahadukum man yuhallil to kowa ya duba ya ga waye kamata yi aboki da shi kowa ya duba ya ga waye kamata yi aboki da shi faiza alimta haza idan ka san wannan ayyuwala ahu ya kai dan uwa fala tuhallil illa man yanhabaka ila Allah halahum karka yi abokanta sai wanda zai zaburar da kai halinsa zai zaburar da kai wajen Allah karka yi abokanta rushashe ka yi abokanta da wanda halinka zai zaburar da kai zuwa ga Allah wai dullaka Allah maƙalahum kuma ya nuna maka zancensa ya sa ka jin Allah an ce a hikamin abba'iya yana cewa man dallaka ala duniya man dallaka ala Allahi faƙar nasa haka wanda ya nuna maka Allah ya maka nasiha a duniya annasihatu wa man dallaka ala duniya faqad at'abaka wanda ya nuna maka duniya ya wahalar da kai eh wanda ya nuna maka duniya ya wahalar da kai amma wanda ya nuna maka Allah ya yi maka nasiha wala yakunu hakaza haka ba ta samuwa ga mutum illa ahlullahi sai ma'abutan Allah almutajarriduna amma shi wallahi wanda suka tsaya suka kada komai Allah ne manufansu almuqabiluna alal maula wanda suka fuskanci ubangiji falaysat lizat illa fi mahaladatihim ba ba wani muhallalati ba wani jin daɗi a rayuwa sai abokantaka da su wala sa'adatun babu arziki illa fi hidimatihim sai cikin yi musu hidima wa musahabatihim kuma da yin abokanta da su wasta ganantum wa alwakata ka amfana da lokaci fi subatin cikin abokantakansu wahadar da'iman ma'ahum kowane lokaci ka kasance tare su bi kalbika da zuciyanka wa ƙalibuka da kaiwa da komowanka tashir ilaika zawa'idahum to za ka samu ƙaruwa da yake narkuwa zuwa gare ka وتأمرك فوائدهم وتجمرك فوائدهم فائدودinsu za su dinga nitsar da kai cikinsu waislah zahiruka zahirinka zai gyaru bi ta'addubi bi adabi saboda su kala da tu da irin ladabinsu wai shirka baɗinuka baɗininka zai haskaka bittali da ado bi anwarihim irin ado na haskensu fa inna man jalasahum duk wanda ka zauna da masu irin wannan janasa za ka zama irin jinsinsu eh kun ga idan ka zauna da mata to za ka ga ban da ƙarya ba abin da za ka yi za ka yi siffa irin na mata ne mata ne abokanan zamanka to ai za ka ga har kwalisa da daudanci yana fita a wajensu idan ka zauna da makaryata za ka ga ɗabi'a ka irin na makaryata ne ba ka da kuɗi ka zauna cikin masu kuɗi kuma masu kuɗin 'yan ƙarya to komi so kake ka zamo irinsu idan ka zauna duk man jalasa janasa eh man jalasa janasa idan ka zauna da mutum to za ka zama irin jinsinsa in ka zauna da ahalun la'ilaha to ‘yan la'ila za ka tashi irin in ka zauna da makaryata to makaryata ne in ka zauna duk gurin zama kowane guri ne na zama ne in ka duba irin gurin kaga wayayyu ne su a matsayin ‘yan gari ne ko mutum baya da ko kobo za ka ga yana nuna ma shi mai kuɗi ne ya wadatu man jalasa janasa to saboda haka sai mutum ya duba ayyuhuma yi halilu waye zai zama abokinka eh in ka zabi haka shi kenan eh eh haka ne ko? fa'in na man jalasa mu janasa ai ruwa baya ƙuna ba shi da zafi amma saboda mummunan aboki in aka haɗa shi da wuta sai a cin maka ruwa ya ƙona mutum ruwa ya ƙona mutum ya ruwa zai ƙona ka ya ƙona ka ne saboda mummunan aboki da suka zauna tare ya ya jikin na na ji tsoro tun da ban saba ganin ka haka ba ne fa'in jalasta ma'al mahazunu hazinta idan ka zauna tare da wanda yake cikin bakin ciki to kai ma bakin cikin zai dona maka saboda in ka gan shi yana angry yana cikin ya kasa natsuwa to sai abun cap zai taɓe ka ne zai taɓe ka wayin jalasta ma almasururu sarrarsa idan ka zauna tare da mai farin ciki yanzu nan za ka ga abokantan ya yi tasiri eh za ka gani eh ba ka zama da mai farin ciki in ba ka yi sa'a ba sai ka ga in kiɗa ake mar yana rawa sai ga kai ma ka shiga rawan ba ka sani ba eh haka ne wain jalasta ma algafilina sirta ilaika gafalatan haka an ka zauna tare da gafalalli to wannan gafalan za ka yi aransa a wannan lokacin ka ku jonu wanjalar sama zakirina idan ka zauna tare da masu ambatan Allah in tabata min gafalatika za ka faɗaka daga barin gafalanka ka zauna wajen masu zikiri ana zikiri kan za ka ga hankalinka ya fara maili zuwa gare su kowanne haka ne ko mutum ya da ko bai dafa haka ne wasarat ilaika alaiqazata to a wannan lokacin zaka gane ka faɗaka daga baccinka fa innahu qaumun to mutane ne la yashqa bihim jalisun wanda ya zauna da su baya tabewa fa kaifa yashqa khadimhum ya wanda ya masu hidima zai tabi wa muhibbuhum ya masoyinsu zai tabi wa nisan ya wanda ya zauna da zakirai ya ɗebe kewa da su zai tabi ba zai tabi ba wa ma hasan makila mamakin abin da za a fada a cikin abin da aka faɗa ya sadatun min izihim ya sadatun ya shugabanni min izihim a ƙadamun wanda buwayensu a ƙadamun fokal jiba ƙafafuwansu yana sama da dutsuna ne maɗaukaka illam akun minhum in ban kasance tare da su ba falifi zikirin izin to yawan ambatansu ina da buwaya waje ina da kuma alfarma saboda zama da su ko saboda ilama minhum in ba na tare da su falifi zikirin to ambatansu da nake yi ina da buwaya da alfarma wa ahmadullah na roƙon Allah ayyuhal ashiki mai mai ishki bege li jamalihim ga kyansu wa muhibbun masoyi lil dariqihim ga hanyarsu wa kamalihim da cikansu kar qarri aina bihim Allah ka sanya yau idanuwanmu da su wa ta'allaq bi azyalihim rataya bi azyalihim da zailinsu wala taltafit ila shay'in karka karkata zuwa wani abu yusaddifu an janabihim da zai toshe gaggabarin bin zakirai fayyana difili sahatihim ƙaramin yaro wanda ke farfajiyarsu layuraddu ba a koransa wani babihim wanda ya zo ƙofarsu layisaddu ba a rufe ƙofar walillahi darru ƙa'ilihim daga mai fada ya sake fada hum sadati hum rahati hum muniyati ahlus safa hazul ma'alil fakhira hum sadati me yasa za a kore ka bayan su ne shugabanni na hum rahati me yasa za a kore ka bayan su ne jin daɗi na hun mun ko munbati su ne mabubbuga na ahlus safa ma'abuta tsarkaka hazul ma'ali sun tare alma'ali ya fahira suna da matsayi-matsayi alfahira wanda ake alfahari da su hasha liman kada habbahum aw zarahum aw yalhamuhu sadati fil akhirah hasha ya munana liman kada habbahum a ce wani ya so su auzarahum ko ya ziyarce su an yi hamaluhu a ce an kore ka sadati fil akhira bayan su ne shugabannin ma lahira ba zai yi haka ba suna cewa Uh, ahaltuka mirhamu ko wa miftahu abaw basadatul khairi tahdur majalisahum ka ziyarci mazaunin su tanal barakatuhum zaka samu albarka o quburum in kuma sun mutu zurha ka ziyarce su idza ma matu bayan sun koma ga Allah eh ziyararsu ko ta ko'ina alhairi ne duniyan na wufuran. Yana cewa, wali bi su bikun fadadun allan nasi, ai, ni soyayyata da ku fadala ne a kan mutane wa kullum habbakun duk wanda yake son ku, arun min alba'asi. an tseratar da shi an tsaraitar da shi daga barin laifi antum muradi ku ne manufana wa ma fil kauni ya gairikum a kaunu ba ni da wani ba ku ba saboda ku ne na Allah wanda nake rike da ku lola kumu ba dan ku ba lan taɗibin nafsi wa amfashi dukiyata da kaina da raina da bata daɗaɗa ba la ta muluni kar ku jefar da ni fa'inni abdu hadaratikun ni bawa ne na hadaranku ina bin abin da kuke so mahallakum sadati mahallinku shugabanni minni ala ra'asi na dauka yana kaina fada ba nafsana sai rai ya mana dadi ko karra aina idanuwa ta yi dadi ayyuhal akhi sadiq ya kai dan uwa mai gaskiya fi muhabbatihim akan son bayin Allah almuta'alliq bi zailihim wanda ya rataya da zailinsu almuntasibu ila hadaratihim wanda yake nasabtuwa ni dan dariƙan tijjaniya ne ko ni baƙadiri ne ko ni shazili ne ko ni sunni ne wa kai ka koma kansa alƙa'imu bi hidimatihim wanda ya tsaya cikin yi musu hidima wale hanika alfauzu to na maka na maka na maka farin ciki da ka samu rabo bil hayati tayyiba rayuka ta yi daɗi wa sa'adatul abadiyya kuma ka samu arzikin duniya da lahira Allah mu jana min wa hamdulillah na roƙon Allah alama wa faƙaka abkan abin da Allah ya datar da kai wa hadaka ya shirye da kai litaridi ka da wajen bijira li nafhatil maulaka ka samu nafha irin kyauta na ubangijinka wa fi tanfil muktarina a cikin tanbihul muktari na lishehi abdulaziz lishehi shaharani abdulmahib shaharani daga shehu abdulmahib shaharani ya ce wa kana abu huraira ya kudu abu huraira ya kasance na fada yuta bi abdin yawon kiyamati za a zo da wani bawa ranar tashin kiyama bayuqaf bayna yadillahi azza wa jal za a tsaye da shi a gaban ubangiji fayqullahu azza wa jal sai ubangiji ya ce masa hal ahbabta li waliyan ka taba son wani walina ahabba ahabbaka lahu in maka kyauta saboda shi fahibbu ya ikhwani asfalina to ya yan uwana ku so salihai wattakazu indahum ayadi ku ninga kama kwanaki nasu kuna magana a kansu faina lahum daulatin yawmul qiyamati domin wannan waliyan wanda ka so su to suna da daula ranar tashin kiyama wannan in ka shiga sai abin da Allah ya maka. Eh, inta, wafi ɗabarani ya zo cikin imamu ɗabarani, inna lirabikum fi ayyami daharikum nafatun, inna lirabikum ku sani Ubangijinku yana da akwai wasu kwanaki na cikin nafa, akwai wani kyauta. ala ku sani fata'ardu laha ku tare ku zo wajen lalla an tusibukum nafa zai yi wannan kwanakin a cikin kwanakin kwanan nan kaga ko ba kome wannan yana daga cikin kwanakin maulidai eh dan nafa ne ai yana daga cikin tuna salihai nafa ne To wa'innan irin karatun da malamanmu suka sani kenan wanda malaman wahabiyawa ba san shi ba. Ba su san shi ba. Eh, yuta bi abdin yawmal qiyamati fa yuqif bayna yadillah azza wa jalla fa yaqul hal ahbabta li waliyan ka so wani daga cikin waliyaina hatta ahabbaka lahu in yi maka kyautan da zan yi dan shi in yi maka? Fahibu ya yi kwani a salihin, ku so salihai, kaga wannan soyayyenmu da salihai ba, wannan baya ciki. Sannan inna li rabbikum fi ayyami dahrikum a cikin kwanakin kwanaki akwai kwanaki na daharu akwai nafatun akwai busa nafa wanda Allah yake kyauta gazirun kyauta ne amma ya kyautan take yace ala fata arzu laha ku fito saboda wannan kwanakin a cikin kwanakin ku fito la'allan tusibukun nafa dai ko kuma za ku samu fala tashkuna bada abadan in kuka samu wannan kyautan har abada ba ku ba tabewa shine riwayan dabrani fa ya fawza allazina nahdu ilaiha mamakin wanda rabo yasa ya zabura ya fita wata ardu laha wastamaddu min tilka nafati madadan mutun ya fita wata ardu laha ya je wajen taron wasta maddu ya samu madadi min tilkan na fatu madadin wai za kana inda zikirihim kama fil asaril mawqufu wal habaril ma'rufu idan ka zo wajen taron mu ce irin wannan maulidin manzala maulidin show tijani maulidin show ibrahim duk a ina ne in ka zo ai ana ambaton salihai ne ko to me yake faruwa da ka samu asar na wannan mawkifin don ka samu ta tanazzalu rahmatu rama da ta sago kaga wai da zikirin salihina tunzulur rahmatu a zauna a yi maganan bayin Allah kawai rahama na saukowa wannan ba nafhan da manzo Allah yake magana bane in ba shi bane a fada mana ya abin yake wa wadirun nasmati zaka samu kanshi fama balaka bin muhabbatihim to me zaka ce da kuma son su wa hidimatihim da musu hidima wa in hiyazi ilaihim da taruwa zuwa gare su, walla ya da fakewa da su, wa musahabatin da yin abokantaka da su, wa muhaladatun da yin muhalada kuna tare, wa dawamu nazari ila ɗal'atihim da ka dinga kallon ɗal'arsu hudowarsu, albahiya mai kyau, wa minhum daga cikin wa'innan natan. zuwa kawai ka kalle su su kamar yadda annafa in ka ga dama sarakuna in suka zo annafa ce ilahiya sarakuna su fito da kamar ranar sallah ai da ka ga adon wannan da irin kallansa wannan da irin nashi wannan da irin nasa wannan da irin nasa nafa ne wani za ka ga kayi ta'alliki da abu ɗaya, wani haka nazaran da haiban da kyau da yake fitowa duk ai nafa ne ilahiya. Idan a motoci ne na gwamnati, saɓanin dokuna in suka fito, su ma suna fitowa ne da irin kallonsu kowace da irin yadda ta fito, da irin shigan da mutum yake zai zaɓa. Duk sunansa nasa kowane, mana an ba wa ido abinci. Ko? Wannan kowa ya yadda a duniyance ma ka yadda da haka. Eh, in akan hanya kake in wannan ta wuce wannan ta wuce ya kace ya ce Allahumma rizquna in mu ma mu yi arziki mu samu kuɗi mai canjin mota ko wani ga nan dai to wa minhum daga cikin wayannan mutanen daga cikin wayannan mutanen man man iza nazara ilayka nazaratan in ka kalle shi man nazara ilaika nazaratan in ya kalle ka ridan tas'adu sa'adatan kallo na soyayya ka azurtu sa'adatan arziki la shaqawata ba'daha abadan da Allah akwai wanda yake musun in ministan mai ministan mai idan ya kalle ka ya soka ko ministan kuɗi idan ya kalle ka ya soka sai baka dala yanzu nan a minti goma kai an yanke maka talauci in ya kalle ka ya soka nazarata ridan in ya kalle ka ya soka yanzu nan ya bincina maka sai ya ce ya baka dala dubu ɗari biyar ka canza ya baka a gwamnatance ba ba za a kuma tuhume shi ba an ba shi izinin ya baka ya dawo da kuɗin kai kana zuwa shi kenan in aka baka dala dubu nawa na ce eh dubu ɗari biyar ana baka dala dubu ɗari biyar halan a ce irina ne ai an yanke maka talauci to wannan kujera ne na wulaya la shaqawatu bada wa minhum akwai wanda izan iza marra ala jama'ati min al-usat in ya wuce wajen jama'a masu saban Allah fa sallama alaihim yace musu assalamu alaikum amanahu Allah min azabi shikenan sun tsira gaba ɗayan su ba wanda Allah zai musu azaba daga shi ne ba daga su ba ne kujeran nasa ne ba nasu ba na a kujeran nasu ne eh wa minhum daga ciki man iza nazar ilayka tas'adu wanda in ya kalle ka kauka zama mai arzikin wai za nazarta ilaihi in kai ma ka kalle shi tas'adu kai ma ka zauna arziki ka gani shine sirrin nazara ka kalle shi ka zama mai arziki ya kalle ka ka zama mai arziki duk shine wa minhum daga cikin su man iza shahida laka annaka ra'aitahu wanda yace na shaida na ganka tas'adu ka zama mai arziki wa minhum akwai wanda suke man iza sallaita halfahu in kai sallah bayansa tas'adu ka zitta kamar irin su Abdullahi Sika wanda mu a Kano yake shine mai adiyatul mudi idan ka bi shi sallah in ka zo da nama a nama shefarin nama na gidanka ranan ba zai dahu ba. Cefa ne in kai, in dai ka zo sallah da wannan cefa nan, ka bi shi sallah, to abincin gidanka ranan ba zai dahu ba. Wa minhum daga cikinsu man yi za a kalaɗa maka tas'adu, in ya ci abincinka ka zitu. Wa minhum akwai wanda man iza sharibta min ma'ihi ga sha sauran ruwan da sha tasadu kazirta wa minhum akwai daga ciki man iza akalta damahu in ka ci sauran abincinsa tasadu karabauta wa minhum daga cikin su man iza nakaha minka in ya auri yarka tasadu kazirtu wa minhum akwai wani daga cikin su mai za na kata minhu wanda ka yi aure daga gidansa ma tasadu ka rabauta wa minhum daga cikin su mai za hababtahu in ka so shi tasadu ka rabauta wa minhum daga cikin su mai za samita ismuhu in ka ji sunansa kawai tasadu ka rabauta kaman abu ya aza abu ya aza shine sirru sakari sunan saboye abu ya aza sanin wannan sunan yana daga ciki daifuru isa i'm sorry abu daifuru isa eh abu ya aza wa minhum daga cikin su mai za sartu tasadu in kuka yi zamani daya ka tsira zamani daya ka tsira wa minhum daga cikin su mai za khasta zikrahu wanda ka ambaci sunan shi tasadu ka ka, ka tsira wa minhum akwai daga cikin su mai za hadamtuhu in ka masa hidima tasadu ka rabota wa minhum daga cikin su mai za da'auta lahu idan kai masa addu'a tasadu kaga Shehu Tijjani ya yi maka wannan roƙon. Idan ka ce Allah ya saka wa Shehu Tijjani kawai, ya ce Allah ya gafarta wa iyayenka hawa biyar. Kakaninka hawa biyar Allah ya musu rahama. Daga kanka kuma zuwa hararan da Allah zai yanki annabi Isa ya bayyano ya a ta da kiyama Allah ya musu rahama. In kai masa addu'a ya roƙi Allah Allah ya maka haka. wa minhum mai to wannan ba tausayin al'umma bane wannan fa duk shi yasa aka yi kokari aka toshe ba a san wali ba dan a ji dadin iskanci wannan kuma babi ne a bude a bangare daya wanda aka bude daga cikin ministry guda daya wanda kowane gwamnatin ƙasa tana da shi to gwamnatin annabi ne ba ta da shi kowane gwamnatin ƙasa tana da irin wannan ministocin wanda Allah za a yi maka irin wannan na annai Muhammadu ne aka dangare haba haba wa minhum man iza da'alaka akwai wanda in shi ya maka addu'a tas'adu ka azurta wa minhum man iza shafa'a fika wanda ya nemi cetonka tas'adu Allah ka yi wawa ne ومنهم من يسأل الله أن يكبر جس جسته في النار daga cikin su akwai wanda yake roƙon Allah irin roƙon sayyidina Abubakar an yi kabbira jissatu yace Allah ka girmama ni Allah ka girmama ni ni kadai in shiga wutan tsarewa al'umma annabi Muhammadu sai Allah zaka iya eh li'ajalin لا تخفف الوعيد من الله كر لا تخفف الوعيد من الله تعالى بمثلها با با ولا قنتر نركو na wajen Allah bi misliya fa yahmiluna an alafi min al-usati zai dauke wa alafu masu sabo min harqihim bin nari Allah ya kona shi dan su Allah ya basu. Wa minhum ma aqama Allah daga ciki akwai wanda Allah ya tsaye da su fi qaba'i hawaijin nasi. Su Allah ya yi su ne kawai dan biyan bukatan al'umma. Allahumma ja'alna minhum. Fa yaqdi lahum hawaijahum in sun zo kawai a basu. A basu aikin kenan. Sai dai ka gaji amma sai dai bayarwa. duk wanda ya zo a bashi a bashi a bashi wannan yana daga cikin irin kujeran da aka sa na faɗi ɗarfin shomala wannan ya rabbi gibrima yana ciyar da mutane dubu ɗari kowane shekara ba sa neman komai duk abin da suke so shi yake musu dubu ɗari ban san zuwa ko ya ƙara ko baya ba wannan iyakan wannan an aka tsare a irin zamaninsa domin san jinnu da sauransu ba da dawabu domin su ma suna ciki sannan a irin wannan wannan na na na maiduguri almiskin shekara hamsin da bakwai 24 hours ba ka isa ka je gidansa ba abinci ba shekara hamsin da bakwai ba a taɓa sauke tukunya na abinci a gidan ba ma'aikata ne kawai hamsin da bakwai ba mu san ko an ƙara ko ba ƙara ba sannan a cikin tsarin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ubanmu gaba ɗaya ya ɗauki nauyin al'ummomi da ba a san adadinsu ba, to wanda shi yake ciyarwa. Ana nan bayan wafatin Shubran, Shaw Abdullahi ba shi ya fara zama halifan sai dai Aliyu Sisi shi ne ya zama halifan Shubran tukuna. saboda a riƙe ma shau Abdullahi ya matso, da ya matso, kafin ya matso sai shau Abdullahi, shau Aliyu Sise sai ya ga gidaje daban-daban ɗari uku da goma sha uku. Wanda ‘ya'yan gidan da komi da komi abin da ke cikin gidan shi shi ke musu komi. har school fees ɗinsu. Gidaje ɗari uku da goma sha uku, amma shi kansa sakataren Shehu Ibrahim ɗin shi ne bai san ana yin wannan ba. Sai da Shehu Ibrahim ya koma ga Allah tukunna aka zo da wannan listin gidajen wajensa. Da ya gani sai ya ce to ni ma ban san wannan ba wannan na sani kuma ba za mu iya ba saboda ka abdullahi mu yi abin da za mu iya eh mu yi abin da za mu iya ya ce wannan shi ma bai sani ba balle balle shi ne kuma sakatare duk wani abu kudin cefanen shehu ibrahim ta nan sai kunin cefa ne na Shehu Ibrahim ta hannunsa ne, amma bai sani, ya ce to, wanda ma na sanin ba za mu iya ba, saboda haka mu yi abin da za mu iya ko mu je mu shiru. Wannan, suma Rasulun ila manishtahara bisalahi, sannan a tura su zuwa wajen wa'inda suka yi shura da gyara fi biladin cikin garurukansu liya ƙazo hajjatun a biya musu bukata zahira westur bi zalika nafsahu kuma in aka biya musu bukata za a ta da waɗansu ne a tura su su je su aikin kuma ba za a faɗa ba ba za a faɗa ba wanda cefanin gidan Shehu Tijjani lokacin da ya rasu a kowane rana da na riƙe amma kowane rana ba ranar ba ranar sallah ko ranar maulidi ko wani abu motsin a a kowace rana yana cin yana kashe kuɗin cefane na gidansa saboda baƙi wajen dubu ɗari da wani abu ne. A wancan lokacin? Wallahi. A kowace rana fa. A kowace rana. To wannan in mutum bai gane Allah ne yake aikinsa a jikin bayinsa ba, me za ka fahimta idan idan na tafi madinatu kaula sai da aliyu surmbai da burafal da madusise duk wani duk wani mashiga na garin in aka je akwai abubuwan da za a yi za a yanka shanu kai wayannan bayan Allah hadimai ne bayan Allah ne kawai eh kuma ba wanda zai san me aka yi ba a cikin garin za a je a yi aikin ba a hudud za a je a yi aikin ma'aikata ne sai a ce wannan ka je waje kaza an ware masa kaman miliyan ashirin ya je isar kuma amini ne ya dawo inda sauran kuɗin ya faɗi ga sauran ga sauran da yi saura amma aikin kawai na Allah ne wannan a ce an wale masa miliyan kaza ga hudud waje kaza aje a ce da bayin Allah ayi kaza aba mutane sun an jahilce bayin Allah wa yastatiru ya buya bi zalika nafsu wa yukabiru gairahu sai nuna wani ne yake aikin eh kun ba yadda za a yi kai wanda kake ganin shi yake aikin kuma ba shi ba ne an girmama shi ne eh shi zai nuna duk aikin za nuna hannunsa ne kyauta amma ce wannan ba su ne na Allah ba to waye na Allah ha mimma la sirra lahu wala burhan duk wanda ba shi da wani sirri ba shi da dalili ba za ba shi ba su mai Allah hanya hanihi na da'awa kuma a roƙi Allah Allah ya kiyaye su ga barin da'awa na mu tsaya nan kawai zan na ga karatun yana da yawa shi kenan Allah ce mai mu Allah ya ba mu nasara Allah ya soyantar da mu manzo Allah Allah ya suntar da mu bayansa albarkan sai na Rasulullah. Allah ke yi, ai karo ake yi, shi yasa in suka yin abin tausayi sai ka ga an faɗi. ana faduwa kwarai don mutum ya yi abin da ya yi ana nan ana nan sai kare ta kansa kuma karatun ya zo gurin karatun ya zo gurin ba kuma yadda za yi sai kowa yanzu da na ɗauki abin kaza ne yanzu kuma na dawo haka Allah ya kiyaye Allah ya kara mana son manzo Allah masu ma imani kenan wanda sun suka ga gaskiyar sana dawowa wasu ai cakirewa suke ce kawai sun yadda gara su yi mutuwan kasko Allah musalla ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq na yasir laki bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim ala alihi haqqa dari min dar laki salatan tamlau la zala wala abad zamana aw makana madrubatin fi kulli adadin bi adadin nazilin ka ya wahid ya had subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin